المليك بل الذين كفروا بعزة وشقاق وما لكم من قبلهم من قرن فنادى ولا تهينا منام وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال لكافرون أمساهم الكواب أجعل ليلة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يشوفوا على آياتكم إن هذا لشيء يراد ومنا جاءهم في المكي من عندنا قالوا يا براء الذين آمنوا معه والتهيوا نساءهم وما كيد لك ترين إلا في ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناصر الحكيم الحكيم ولا أجر إلى صراطك المستقيم ولا آمن هدك رجلا من الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورسلنا المستجعات ناصر على المبين إلى فرعون وحامان والغالب حقان السهل الكبرين ومن جاءهم بالهدى من الله ونذكر على الذين آمنوا وأولئك ينفعهم وما كانوا يدرون إلا حسنهم ubangiji ya ce mu aiki a cikin musa a wajen fir'auna da hamana da karuna kamar da muka fara tare a jiya da ya zo musu da gaskiya Allah ke fara ma ja a hukun haƙƙi ne inda da ya zo musu da gaskiya daga wurin mu shi gaskiya daga wurin Allah yake duk gaskiya gaba ɗaya daga Allah ne ƙarya daga wurin Allah ba wurin shekaru amma gaskiya daga Allah yake kuma in kana magana kai gaskiya to kai ne saboda Allah ulal haqqa wa law kana birran min Allah manzo Allah ta ce ka faɗi gaskiya ko min dacin gaskiyar ko da akwai daci don ita gaskiya tana da daci musamman inda ake bukatar ka faɗe ta to ka faɗe ta ko min dacin ta shi ne zaman ka lafiya to Allah ya ce annabi Musa ya zo musu da hujjoji daga wajena in ji Allah. Wala ma ja a hujjar hakimin indina da ya kawo hujjoji daga Allah, kala utubu abna allazina amanu ma'ahu wa sahihu misahum. Sai Fir'auna da kabinadinsa ‘yan majalisarsa da suka yi shawara cewa to a rinka kashe mazaje, an kashe mazaje sau biyu. Na ɗaya ya yi kafin a aiki annabi Musa don ya yanka annabi Musa mun ce ya yanka jariri dubu saba'in amma kuma a aiki musa kuma shi fir'aunin shi ya rage musa da kansa musa da yake nema ya kashe sai kashi kuma shi ya rage musa da baya kuma musa annabi musa zama ba annabi fir'auna ya sa a yi ta kashe bani isra'ila ana ta kashe mazajen bani isra'ila domin shi fir'auna ba kibde ne kabilan kibdawa ne annabi musa ko bani isra'ila ne to sai aka samu mafi yawan kabilu annabi Musa sai suka yi imani da annabi Musa bani Isra'ila kenan sai suka bi shi sai shi da ya tashi azaba sai sa a yi wa bani Isra'ila azaba sai aka maishe su a wabayi domin su yi imani da annabi kuma su bi annabin nasu Allah ya ce da annabi Musa ya zo da gaskiya sai Fir'auna da Haman da Karuna da sauran manyan sai suka kafurce suka ce to abin da za a yi Musa doka na kashe mazaje ka kashe bani Isra'ila wasu hanyoyin ba'u a raya matansu a kashe mazansu ubangiji ya ce wa ma kai da kai gure na illa fi dalal amma duk ma cikin kafirai bai zamo ba sai cikin bata wa makaru wa makarma wallahu khairul makirin su yi makirci amma na Allah ya fi nasu ai kafirci kafiri komai makircinsa yana da ƙarshe domin duk makircinsa zai yi sa ne yana raye da zarar ya riga ya mutu to shikenan ya zamo nama ya shiga hannu duk abin da ka dama yanzu kan za a yi masa shi baya da kansa na'am
وقال موسى إني أذكر بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بهذا الحساب وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يقتل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون بنو يأكل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يبغى لكم فسادا da annabi Musa ya zo yin wa'azi wato Musa da Fir'auna ya sa aka yi yankan jarirai da niyya a yanka annabi Musa sai Allah ya ce sai mun nuna ma Fir'auna mu muke da iko akan komai ranar da ba a yanka sai a saki mazaje a yi tayarwa mazaje ranar da ake yanka sai a yi yanka mazaje kuma ranar da ake yanka ralaka ake annabi Musa to sai Allah ya gaya ba mahaifiyarsa cewa in kin ji tsoro ki kada shi cikin ruwa ina raduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin za mu maido shi wurin ki kada ki damu ki kada shi cikin ruwa za mu maido shi a wurin ki tana mamaki ya sa a yi jariri in kada cikin ruwa sai Allah ya ce ki kada cikin ruwa amma in kin ga dama ki rene shi da kai ki auha ila ila ummi musa da ki rene shi da kai ba wanda zai taba shi ai kun ku kare shi saboda haka ba ba annabi ba duk mutumin da Allah ya mafaiwa to Allah ne zai kare abin shi idan Allah ya yi mafaiwa na ilimi to shi zai kare ka ko an so ko ba a so ba inda Allah ce ka kai sai ka kai duk hayaniya bai iya mashe ka baya idan Allah ya yi mafaiwa na mulki Allah ne zai kare ka idan Allah ya yi mafaiwa na kuɗi Allah ne zai kare ka in wa'annan abubuwa guda uku da ilimi da mulki da kuɗi kowane siffa ne na Allah wanda yake yakan siffanta ɗan adam da shi to kowane guda kake da shi baka da sauran zama lafiya in Allah ya baka kuɗi da yawa baka da sauran zama lafiya mafi yawan mutane kullum son suke ya za a ya mutu ya za a kefe shi ya za a kurkunta shi ya za a karya shi to shi Allah yana kishin ka don shi ya baka kuɗi sai shi Allah ya zama shi ne mai mafaka idan an ji wani mugu magani Allah ya ture idan an ji wani mugu magana Allah ya ture shi Allah shi ke kiyaye da kai saboda shi ya kafa ka kamar kai ne ka kafa itace sai ka zo kana ba itace ruwa kullum kana ba itace ruwa don itace da girma to shi ma Allah shi ya kafa ka ta hanyar kuɗi to zai rinka kare ka a tashiyarin da ake yi sai fa ka kai inda yake son ka kai in mulkin ne ma sai ka ga kowa bai son ka mulkin ba a so kuma an tasifan ka da mugun magani an tafi maka da banza a kanka amma kuma Allah zai kare abin shi ku mutane ba ku jin daɗin shi ku ba ku son shi amma shi Allah tun shi ya ɗora shi kan kujera kuma shi zai zama garkuwar shi duk wani wanda ya faɗi maganar banzan da ya kamata ya cuta masa sai Allah ya kare duk wani wanda ke so ya cuta masa ta bangare asiri sai Allah ya kare haka kuma idan Allah ya ma baiwa na ilimi shi ma baka da sauran zama lafiya duniya za ta yi maka ca da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba to shi ma sai daga Allah ne ke kare shi inda ba a so ya kai sai ya kai in an rufe wannan wuri sai ya da wani wuri ya yi ta tafiya haka na ana ta fama da shi Allah na kare shi akwai mutumin da in yayi magana da ya kurta magana magana za ta wakana ko yana da mugun magani ko yana da wani mukami da ake kira kallon maka duk abin da ya faɗi kai wani kaza sai abu ne to amma Allah ya tsora ka kan kujera ko irin shi ya magana magana ba ta tafi ko da yana da mugun magani ya ce wani nan ba zai rayu ba ko wani nan zai kaza magana ba za ta yi ba sai kaga abin nan da ya ce zai yayi Allah yayi domin Allah ne yake gane to mutane kenan ordinary balle annabawa wa'anda shi ya aiko kayansa duk ba annabin da Allah ya aiko to Allah ya sa mala'iku na gadin sa sannan kuma Allah da kansa yana cikin kayansa duk wanda aka so a taba shi Allah kan bari a taba su ne saboda jarabawa kuma a nuna ma mutane su ma fa mutane ne aka aiko shi yasa wani sai ga an ce ba annabi ya dan samu matsala amma bai yiwa Allah ke gadin abunsa da kansa to shine nan annabi Musa da aka haife shi sai uwar Allah ya ce ki rene shi in kina iyawa amma in ba ki iyawa ki je ki jefa shi cikin ruwa fir'auna a garkan gidansa akwai ƙorama babba ana kiransa baharun nil rahile babba yake riko gidansa saboda fadar fir'auna wani irin fadar kuma yanzu nan in ka je wurin na nan kamar da yake tun zamanin fir'auna ba su rufa shi ba sun bashi saboda tarihi in ka ga kofar yana nan tun zamanin fir'auna shi ma fir'auna da muke maganar nan gawarsa na na aje misira yau in ka je misira ka je gidan tarihi in ka ce kana so a nuna maka fir'auna sai a buɗe a ce ka gan shi nan ga gawan nan kwance bai komi ba Allah da ba Allah ya gaya muna Allah ya ce za mu je mu aje gawan don gawan ya zama tarihi to har yanzu gawan na na misira to wannan dan annabi din sai Allah ya ce mahaifiyar je ki jefa cikin ruwa da ta ɗau Allah ta jefa cikin ruwa sai tana tunanin to yanzu ya zani sai ta ce to bari in je a yi yin akwati dan karami in sa yaro ciki in kasa cikin ruwa sai ta zo ta samu kafinta shi wannan kafinta Allah zai muna bayanin sa a nan gaba ya zo ya zama babban sahabin annabi Musa ya zama babban mai imani wanda ya annabi imani da annabi Musa to da ta zo ta same shi sai bata gaya masa ba sai ta ce ina so ka yi min akwati ɗan ƙarami wanda ya yi girma haka ya ce mai zaki da akwati ta ce a babu ruwanka to sai ya gane cewa tana so ta sa jariri a cikin akwatin ne fir'auna da ya ce an kama jariri namiji a yanke sai ya yi ofis ofis ko ina akwai ofis akwai ma'aikatan yanka suna nan a cikin ofis ɗinsu idan an aiki namiji ka je ka yi report ka gaya musu cewa to gidan wani an aiki namiji to za su je su yanka jariri to suna da ofis kowane unguwa an buɗe a cikin misra wannan kafinta da ma'ajiyar nan musa ta wata ce ina so kai ne akwati ɗan ƙarami sai ya gane cewa jariri ake so a sa shi akwati bayan ta wuce sai ya sheka da gudu sai ya ofis ɗin masu yankan jarirai yana zuwa yana so ya zo ya gaya musu cewa wata mata fa tana da jariri kuma tana so a sa jariri na cikin akwati kila za ta gudu da jaririn nan abin da ya kawo shi kenan da ya zo ofis ɗin sai Allah ya kaɓe bakin Allah ya rike baki yana so yayi magana bai iya magana yana musu magana da hannu yana ce musu magana da hannu menene sai yana ta magana da hannu dole sai suka kore shi ta suka ba muri sai suka kore shi sai ya dawo shago inda yake aiki da ya dawo shago sai baki shi ya bude gashi yana magana lafiya lau sai ka kuma ya bashi mamaki ha sai ya sake koma wajen ma'aikatar yana zuwa wurin sai Allah ya dauke magana yayi ta magana da hannu ina ba su kai menene ka dala kore wannan mahaukaci ne dala kore shi da ya dawo shago sai kuma baki ya bude sai ya sake ya koma na uku to ogan su DPO su a wannan lokaci sai ke ku bashi kashi amma ku tuba kashi sai aka bashi kashi sai da gudu to da ya dawo shago sai bakin ya bude sai ce to yanzu kan na tabbata al'amarin ya ya fi karfi na al'amarin na Allah ne eh al'amarin ya fi karfi na sai yayi mata akwati da marfi sai zai bata da ya fata sai ta shimfita zane tana son annabi musa kama mai yau su biyu ta ba akwai yayarsa akwai shi annabi musa shi ne kane yana da yamace sai ta shimfita zane sai ta ɗauko shi kuma shi annabi musa na mahaifinsa ya rasu tun kafin a haife shi sai ta ɗauko shi sai ta sa cikin akwati sai ta rufe akwati sai allah ya aiko mata mala'ika ta ɗauki akwatin ta je ta jefa cikin ruwa kamar yanzu ne mace ta aiki ɗan turin da take so sai ake ta sa cikin akwatin ta je ta kaɗa cikin kuwaran domin gulun mashin nan da ke rigar kan fir'auna ya yi girma wannan kuwaran ba haru ne kila ma ji kuwaran nan sai aka ce ta je ta kaɗa ruwan kuma ruwan kofar fir'auna zai yi sai ta ɗauko akwatin annabi musa na ciki ta wanke da ta zo bakin ruwa gashi tana son ɗanta kaban kaman ne amma tuna umarni ne na Allah sai ta kaɗa cikin ruwa. ta kada cikin ruwa sai ta dawo gida sai ta zo ta zauna ta yi shuru abin ya ba ta tsoro ya ba ta mamaki sai ta ce ma yayar shiga cikin gari ki yawo ko kin ji labarin an tsinci kaninki kuma Allah da iko da ta kada cikin ruwa sai mala'iku na fiye da akwatin mala'iku bai ke gadi akwatin domin annabi Allah ne ciki kuma annabin nan ba karami ba babba ne a cikin annabawa gaba ɗaya shine na uku daga manzo Allah sallama sai annabi Ibrahim sai annabi Musa sai annabi Nuhu sannan annabi Isa shine lafiya to ga babba annabi a cikin ruwa kuma da kan sashi a kwati ta rufe sai ya dauki babban yatsan sai ya sa baki yana tsotsawa yana cikin akwatin ruwa na tafiya da shi malaiku na kewaye da shi fir'auna idan gari ya waye a kofar gidansa akwai wani gado na mulki to bisa gado yake zuwa zauna fadawa su zauna gaban su fila a ga sunan da yawa kuma fir'aunin da muke magana yana da gemu ko gemu sa dogo ne don in ya zauna ma wasu na iya zama karkashin gemu fadawa su zo su kewaye shi kuma a wurin din ruwan nan kohon gidan shi yake bi masu sun kifi da masu abubuwa nan kohon gidan shi ake mulkin fir'auna ba karamin mulki bane ba fada ne ba karamin fada ba yanzu duk nan duk nan kusan ma in ce duk duniya da wahala ka samu kwana irin na fir'auna babu shi da irin karfin mulki da irin yadda aka kawata wurin shi fa saboda mulki sai ya kwana arba'in sanan zai bayan gari so guda kuma bai sake bayan gari sai bayan kwana arba'in saboda mulki ya za a ce sarki na bayan gari ai bai zama mawai kai kamata ya zama sarki ba sarki ya bayan gari yau gobe ya bayan gari jibi ya bayan gari wanda talaka ke yi ai bai yi ba saboda haka to shi in ya yi bayan gari sai bayan kwana arba'in sanan zai sake bayan gari kuma yana cikin rashi to da aka kada akwatin cikin ruwa Fir'auna ya fito ya zauna an kewaye shi kuma Allah da iko shi Fir'aunan nan yana da matarsa da yake so uwar gidansa ya fi son ta fiye da kowa ana kiran ta Hasiya amma ita kuma bata taɓa haihuwa ba kullum sai tana roƙon Allah ya bata da ashe Fir'auna bai kan kwana da ita idan ya zo wajen kwana ɗakinsa sai malaika jibril ya jaye ta je sai a kawo jaka jaka mace sai a kara wa fir'auna sai ya kwana da jakan shi bai sani ya aza hasiyar ne ashe ba ita bane da jaka yake kwana ita hasiyar tana gehe malaika ya jaye ta domin matar manzo Allah ne a aljanna tunda ko matar manzo Allah ne wane fir'auna ya taba ta ko taba ta yayi sanin ai Allah ya kai ta gidan ne don ta rinya annabi Musa kawai shi yasa aka sa ta gidan suna zaune ita ma tana zaune fadar kowa ya zo ya zauna sai ga akwati bisa ruwa akwati bisa ruwa sai aka ce na ke dai ga wani wuce bisa ruwa ba yana tafiya yana zaune kan kujera sai ce ai mazu muna ɗauko shi sai aka sheka da gudu ba kan komi ne ba sai aka biyo akwati da jirage aka zo sai aka ga akwati ne sai aka ɗauko akwati da aka ɗauko akwati sai aka dawo wajen fir'auna aka buɗe sai aka ga jariri a jariri kuma namiji sai aka kawo shi gaban firawuna aka bude shi yace ne ne aka ce ranke ne jariri ne kuma namiji yace shine wanda nake nema in yanke shi yanke shi to ita wannan mata hasiya uwar gidan shi wanda shi yana son ta kuma bata taba haihuwa ba sai ta ce ai ni ban taba haihuwa ba ni na samu la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw la takhidahu walada wa hum la shuru kada ka kashe shi kada ka kashe shi yana yiwa ya kufane mu ko kuma mu rike shi da to nan da ya samu kuskure sai ya ce ya kumfane ki ne annabi salama ya ce wannan kalma ita na shi imani in ba da imani karshen rayuwarsa kamar da karatu zai mana bayani nan baya yana yi wa tsanar ya kumfane mu sai ce a ya dai kumfane ki kaga shi ya fi da kansa amma ba za ka kashe shi ba kuma shi ne wanda yake nema kuma da shi an kawo shi gidan shi ya rene shi inji Allah bayanan ka mutum dubu saba'in wa jariri dubu saba'in to ga ta wannan gidansa mun san zai tashi sai mata ta ce ni bai yadda ba ni ban taɓa haihuwa ba Allah ne ya bani sai ya ce to shi kenan za mu baki shi amma za mu rika kula in mun kashi da take-take irin wanda nake neman nan za mu yanka shi ta ce a da aka ɗauka sai aka ba ta tunda yana son ta kuma yana ci da ita ita kuma na gaya muku mai muƙami ce matan manzon Allah ne Allah ne ya kai ta wurin don ta rage alamin Musa sai ta ɗauko alamin Musa ta kawo tana reno abinta to ba nono gare ta ba tuna ba ta taɓa haihuwa ba amma duk abin da aka bashi yana ci kuma ga shi jari ɗan ƙarami nan da nan yana girma yana girma har ya fara rarrahe to yana rarrahe fir'auna na zaune fir'auna na da gemu da ya zo wurin fir'auna sai ya kama gemu fir'auna sai ya ja yana yaro ƙarami sai fir'auna ya ji zafi su ja tun yanzu ya fara kai yan gemu na shi ne shi ne wanda nake nema ku yanke shi ita ce a'a ba yaro mai rarrahe ne sani sai fir'auna ce ban yarda ba ta ce a kai haƙuri ya ce ban yadda ba ban yadda ba sai na yanke shi ta ce kai haƙuri yaro ne ya ce ban yadda ba to in ko haka ne sai ya gwada ya gani yaro ne ta ce ka gwada shi sai ya ɗauko garwashi mai wuta sai ya zo ya aji ya je ɗauko dabino ya zo ya aji ya ce to bari mu gani in yaro ne ne zai taba da annabi musa ya rarrahe ya rarrahe ya zo ya ga dabino ya ga garwashi sai ya sa hannu zai ɗauki dabino sai mala'ika jibril ya buge hannun shi sai ya ɗauki garwashi sai jefa baki yana jefa baki sai wuta ya kore sai ya kuwa ya fashe da kuka sai sai ka gani za ka halaka ni yaro sai ya kyakkyaka ya kankale da dariya lalle yaro ne bai san komai ba ka gane kai ne baka san komai ba shi ne zai gane da san komai ba sai kirkare da dariya sai ta ɗauke shi ta ce kada ka halaka shi shi ne daga can Allah zai ba bayani bayan ya girma yake ce wa halin uku da ta min insani ya kuma kauni wace an yi waziran haruna akhi ka walwale yin kullin nan na makoshi na garwashi nan da ya kone shi ya wani ya zama kulli in yana magana sai magana fata ya ta sosai magana fata ya ta sosai yanzu sai ya fushe da kuka ta karkanta ta ce ba rika na sai ce a shi yaro ne shi yaro ne bai san komai ba ta fara reno shi sai ana kira kai Allah Allah mana a kiyaye Allah a zauna lafiya a kiyaye Allah kun dai na kiyaye muku a kiyaye Allah a zauna lafiya zaman ka lafiya da Allah shi ne zama lafiya sai ana kira shi Musa kan Fir'auna yanzu kan ya tashi gidan sarki dogarawa in zai fita ya je yawo dogarawa ke biye da shi a dan sarki ne wani in zai je duk inda zai je kuma dokin firaun yake hawa kuma duk gidan ma wanda yake hawa dokin firaun amma shi sai hawa dokin firaun dogarawa na biye da shi ba wanda zai taba shi na dan kare da Musa dan firaun dan kare da zaki Musa dan firaun kuma shi Musa yake nema ya kashe sai kuma ga Musa gidan shi kuma ga shi Allah ya sa shi so Musa kuma ga Musa na abin da ga dama cikin gidansa على أنه تعالى كوزن شكرا ثلاثين لما بلغ شبا وحده حتى لكم وإن وكذلك من المسلمين كربياكاو مطياكاو كيسو أن نبتا ذلك وكاكش أحكا إن دو إن ذاشي أنا بيد شي أنا قادر شي دو إن ذاشي بيت أقوى تو إن أتفعل صاحب المسألة شي فرعون تو أبو نزاعي إذا سفني إسرائيل كي قبيلة أنا من موسى amma su sauran ƙabilu irin su tsawa ba zai sa su aiki ba su waɗannan su aka mai da bayi su za su yi itace su za su yi abubuwa na gidan fir'auna to sannan sai aka ce ba bani isra'ila su je su yi itace sai cikin ƙabilun fir'auna ba kibbe ya yi itace sai ga bani isra'ila na wucewa sai ce musu zo ɗauki itacen nan kai gidan sarki ya zan ɗauki itacen kai gidan sarki sannan kuma kai kai naka ne kai kai sai ce sai ka ɗauka. To suna gardama sai ga alamin Musa. Da ya zo sai ce mene ne? Sai ce ya yi tashi kuma ce sai ka ɗauka an kai gidan sarki. Sai alamin Musa ya goyi bayan bani Isra'ila ɗan uwan shi. Ya ce ya za ka ce ya ɗauka kai gidan sarki. Fa wakka da hu sai haka bi alai. Sai alamin Musa ya kamari wannan garo bacci da ya faɗi ya mutu. Na inda ya mara shi ƙarfin annabta. Ƙasar annabi Musa bai ƙarfi ne. Kuma fa kaji ba mamaki. Dogo ne ba. in ya shiga ɗakin shi duk dukawa yake har ya fito bai taɓa nutsuwa ta cikin ɗakin ba har duniya to ya ɗakin bai ɗauka shi to da ya mare wannan dogari na sarki da ya ce sa ɗauki kenan sai ya dawo gida shi wancan bakin da ya mutu kaga ya taimaki wa ya taimaki ɗan uwan shi bani isra'ila to an kwana biyu kuma sai ya iske bani isra'ila nan wannan mutum kuma yana gardama da wani mutum su kai me yasa kake da yawan gardama ne kwanaki ba kai gardama da wani ba sai ce musa a ni da tafsira ne kamar kace da masu amsi kana so ka kashe ni ne kamar da ka kashe wani ma sai wanda ya o mutumin nan da aka kashe ana neman wanda ya kashe shi ashe musa kashe shi sai shi ko da kudu sai gida ga rawa sai da ne ai dogarin nan naka da aka kashe ashe dan ka ne musa shi ya kashe shi annabi musa ya aure shi annabi musa shi ne yake sai wani mutum shi ku da gudu munan ina da fir'aun da katubu imanahu ya ce ku da gudu ya ce musa innal mala'i ya taru min ka da suka fa kharij innaka min al-nasihin musa mutane na nan na neman ka su kashe ka to ka bar gari na maka nasiha kuma daga cikin kansu shi fir'aun ne to daga nan sai ya bangare ya fita ya hau hanyar madayana zai koma madayana misal yake amma zai koma madayana madayana kuma gari annabi shu'aibu ne a lokacin kuma annabi shu'aibu yana da rai annabi musa ya fito yana tafiya yana tafiya yana tafiya in ya gaji ya huta in ya gaji ya huta na mai ayyukan musulmi
وقال موسى إني قلت ربي ربك من كل يتكبر لا يؤمن بيوم الحساب وكان فرعون ضروري يقتل المسلمين ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن الفساد وقال موسى إني أوت جربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بالإسلام har yau dai sai mun koma can da ya taso ya zo zai shiga madayana sai iska an taru ana ɗiban ruwa ga mutane da yawa ana ta ɗiban ruwa don ana fama da rashin ruwa a wurin nan sai ya koma gehe da ya zauna shi bai san kowa ba shi ba kona gare a nan inda yake zaune sai ya ga wasu bayan an gama ɗiban ruwa sai ga wasu yara ‘yan mata guda biyu sun zo rijiyar nan sauran ruwan nan da aka gama sha sai suna ba dabbobi su suna tarawa don ba su iya jawo ruwan suna tara ruwan suna ba dabbobi su shi yana can zaune sai ya gane cewa yaran nan ba su iya jawo ruwan nan ne domin gugan nan an zuwa shi mutum arba'in ke jawo gugan da duk aka zura gugan mutum arba'in ke jawo gugan to su kuma su biyu ne kuma ‘yan mata ne kuma yanzu kowa ya wace kowa ya kama shayarwa kowa ya wace da dabbobin su tuna ba su yawa sai suka zo suna fara dabbobin su sauran a shi ƴaƴan annabi shu'aibu ne mata ne eh mata ne to annabi Musa sai ya taso sai zai same su bakin rijiya sai ce ku ba ku ku jawo ruwan ne ku ba dabbobin ku suka ce a ana kai ba ko ne ai mutum arba'in ke jawo gugan da mutum guda bai iyawa sai an taru sai ce ina zuwa sai ɗauki gugan sai suwa cikin rijiya kai ba iyawa sai an taru mutu arba'in sai ya jawo ruwan sai zuba musu a kwani ya sake ja su a abu sai kuma abin ban mamaki wannan kwani irin mutum ne sai suka ba dabbobin su ruwa suka sha suka koshi sai suka kora dabbobin suka koma wani annabi shuayi da zuwa sai suka ce baba mun ga wani irin mutum ba mu taba gani irin sa ba me ya faru wallahi bayan an gama shayarwa mun zo mu shayar da dabbobin mu ba shi kadai ya zo ya ja mana ruwa cika mana kwano wannan mutum wani irin mutum ne baba da za ka nemi mutumin nan ka ba shi kiyo aiko mun huta sai ya ce ma guda ta je ta kira shi malamai sun ce sunan ta saharatu ta je ta kira shi wani riwaya ya ce ita ce karama aka ce karama ta je ta kira shi da ta zo sai ta iske shi ya samu wuri ya zaura ƙarƙashin itace yana zaune shi kadai sai ka ta zo tace ina abi da oka ne da zai ka ajira masa kai kirana baban mu na kiran ka ya saka maka da abun da kai muna sai ja an muna yi don Allah ne tace to baban mu na kiran ka to yarinya ce karama da ta shiga gaba yana bayan ta sai iska ya kada zarin ta sai kafar ta daidai nan sai ya bayyana daidai nan fa wurin takawa amma sai ce mutu tsaya dawo baya ita nuna ni hanya saboda shi annabi ne eh annabi ne mursali ne kuma ulul azmi ne ta ga sai ce ta dawo baya sai ta dawo baya tana nuna mishi hanya yana biye da ita tana nuna mishi hanya yana tafiya ta tafi shi har aka zo gida da shi ayi da ya zo gida da shi ba na tsarki wa salamu sai karanta mai tuya da aka yi sanan shi ba ce ka kwanta da hankali kana tattalin nan kawo zalimi ai ka tsira ka zauna nan hankalin ka kwanci to annabi shu'aibu dukkan annabawa sanadunansu na hannun shi hatta annabi adamu sandan shi na hannun annabi shuaibu sai annabi shuaibu ya ce to yanzu abin da nake so za mu shirya da kai jinga kayanin kiyo shekara takwas ko shekara goma nake so ka yi kiyo sai ya ce to ya yarda sai ya ce to shikenan ka je ka yi in kayi takwas zai in kayi goma ya yi to tun da zai je kiyo kaga sai an bashi sanda sai annabi shi annabi shu'aibu kuma ya makance ya tsufa kuma ya makance sai ce a ta dauko sanda cikin sanduna da take a daki da aka dauko da ya taba sai ce wannan sanda annabi adamu ne a maida shi ya ka maida sai aka dauko da ya taba ce wannan na annabi isma'ila ne aka maida duk wannan ya kawo sai ce na annabi wani ne da aka kawo sai ya taba sai ce to wannan na annabi musa ne musa ga sandan ka shi ne sandan nan da Allah ke magana a kai sai aka ba shi sanda da ya ba shi sanda sai ya ba shi kiyo duk mafi yawan annabawa sai Allah ya jarabe su da kiyo saboda a gani in suka yi haƙuri da dabbobi to suna iya haƙuri da mutane Allah bai baka jagoranci sai kana da haƙuri da zaka jagoranci mutane saboda annabta ba wasa bane to sai aka ba shi sanda sai aka ce to yayi kiyo sai fara ciwo annabi Musa ya bar Misra garin Fir'auna Fir'auna na neman shi ya kashe ya dawo Madayana garin annabi Shu'aibu yana ne na aiki gida annabi Shu'aibu ya samu shekara takwas wasu malamai sun ce ya cika shekara goma ne dama alƙawarin da aka yi ka yi min kiyo in an shekara goma shekarar nan duk abin da aka haifa naka ne duk abin da aka haifa da raƙuma da shanun da awakin da tumaki duk abin da aka haifa a wannan shekara naka ne haka ya yarda shekara ta cika goma ita yarinya nan da aka aiko ta kira shi sai ai ɗaura musu aure da ita ya ba shi ita sai ɗaura musu aure shekara goma sai aka ce to yanzu nan bana za mu sallame ka sai aka ce duk abin da aka haifa bana naka ne sai aka ba nabi Musa sai ce to ranar da zai sallame shi sai ce to a yau na sallame ka ka koma ka koma Misra in ji annabi Shu'aibu yace na sallame ka amma kuma za ka tafi dabbobinka kuma za ka tafi da matanka matar kuma tana da tsohon ciki tana da ciki har cikin ya tsoha annabi Musa mutum ne mai kishi mai kishi in yana tafiya in dare ya yi sai ya hau hanya kada ga matan shi in ta rana gari ya waye sai shiga cikin daji kada wanda ya ga matan shi saboda bai su aka fuska matan shi to yana tafiya yana tafiya dare ya yi ya dawo hanya in gari ya waye ya koma daji sai ya koma daji da rana da niyan da dare su dawo hanya sai suka face da shi da matan da dabbobin duka suka face cikin daji ya yi ta neman hanya ya yi ta neman hanya don samu hanya ba ga ci kuma cikin duhu ga ruwan sama ga iska ga tsawa ana yi ga mata da tsohon ciki ga dabbobi da yawa ga babu hikila abun ya yawa to yana nan irin wannan tunani yana tafiya tare da matan shi ne ya ga wuta na ci a itace da ya hangi wuta ta mancan wani itace na ci da wuta sai ke in ku so in ne a ranar sunaran la'ada a ta kuma hadi ka bata nau a jikin alamari wuta sai ce matan zauna ga wani wuta can bari in je wurin kila akwai mutane in tarbe su su nuna mana hanya ko kuma in ba kowa in samu bakin wuta ya rinka haska mu ga hanya sai matar ta ce to bari in zauna nan sai ta zauna da ta zauna sai ta fara naƙuda ya tafi ya kai kamar bakin titi sai ta aihu tana aihuwa sai ji kukan jariri matar shi ta aihu ita kaɗai kuma cikin daji to ya ce mata bari ya je ya dawo to jin haka sai bai dawo ba da niyyar in ya je wurin wutan nan nan za a shirya da shi kan to yana zuwa wurin wutan sai ga itace ne yana ci da wuta kuma ga ganyen shi ruwan ganyen sharkaf itacen kore na sharkaf kuma ga shara ci da wuta to abun sai bar mamaki yaya itace ke ci da wuta to yana zuwa wurin wutar sai ya ji an kira shi fa ala na alaika innaka bil wajibi ka da zuwa inni ana rabbuka ni ne Allah Musa ni ne Allah shi ta kalmanka dan take sai kira ta kalmar sai sujuda yayi sujuda sai Allah ce masa daga kanka sai ya daga kansa sai Allah ya fara tambayarsa idan da zai je ya je da sanda sanda nan da yake kiyo ya je da ita sai aka ce masa wa ma tilka biyani ka ya mutu menene hannunka menene inji kuma abin ban mamaki ina kake jin magana tunna Allah ne ke magana ina kake jin magana yake na ji sama na magana ƙasa na magana ita tukar da ke wuri ko ina suna magana ni ma ina ji magana na cikin jikina cikin da gashi yake jikina yana ji magana na fita yaya kake jin magana ya ce misalin tsawa in ana ruwa yadda ake tsawa to tsawon nan a nunka kauri su dubu saba'in haka nake jin ƙarfin magana to amma kuma bai firgita ba bai tsorata ba saboda annabi ne to ya kake ji daɗin magana yake ina jin daɗin magana kamar nan da na saduwa da mace a nunka daɗin nan su dubu saba'in haka nake jin daɗin magana Allah ne ke magana da shi Allah ke cire takalmanka sai ya cire takalmanka in haf ila fir'auna inna hudaga daga nan na aike ka wajen fir'auna daga nan ka wuce misira wurin fir'auna sai ke rabbi ji aji wa zira min ahli haruna aki ubangiji ka taimake ni to ka bani wanda zai raka ni ka bani haruna haruna nan dan uwan shi ne haruna na misira zaune sai ya ce ma Allah ina so ka bani wanda zai raka ni kuma haruna sai Allah ya ce to shikenan wa hamna lahu min rahmatina akahu haruna nabiya nan take aka bai da haruna annabi annabi Musa roƙa mashi Allah annabi Musa roƙa masa manzanci abinda ke da ban mamaki kuma yake da wuya shi ya roƙa a ba Haruna a ba shi Haruna ya raka shi sai aka ce to Haruna da zai raka ka shi ma mun maishe shi annabi kuma manzo saboda ka da kai da shi mu aike ku wajen Fir'auna matar shi tana can ta haihu ya juya ya ji kukan jariri amma da ya tafi da Allah ya ce mu aike ka wurin Fir'auna bai dawo wurin matan ba bai tuna matan ba ya mance da matan sai na ka shekara hamsin bayan shekara hamsin an halakar da fir'auna kan bala'i da suka yi sami ya tuna da matan shi oh ai ko mata na tana daji bayan shekara hamsin to lokacin da ya wuce ya batta da gari ya waye wasu makiyaya sun zo suna wucewa sai suka ganta rungume da jariri suka ca wannan ba ya annabi shu'aibu bane saratu sai suka zo ke ke ba ya daga shu'aibu ta ce ni ya daga shu'aibu ya aka yi ta ce miji na ne aka gina ya ce ke dawo a to ai zama daji bai tare da jariri tashi mu mai shaki gari sai suka ɗauki matar shi sai suka maido gidansu wurin annabi shu'aibu cewa to ga wannan yarinya mun iske ta daji kuma ta haihu sai ce to a aje ta da shi annabi ne ya san abin da annabi Musa ke ciki shi yana madayana annabi Musa da nasara amma ya san abin da annabi Musa ke ciki tuna su duka manzanni ne dukkan su mala'ika na sauka wurin su haka ba abin da bai sani ba annabi musa yana zuwa misra sai ya rasa wajen haruna sai ce haruna allah ya aiko ni in je in wurin fir'auna kai ma an ce da kai kai ma mu je tare da kai kai ma an zaɓi na kana cikin annabta haruna shan gama kuma haruna nan ya girme ma annabi musa ya girme annabi musa sai ce to an gama to nan ne suka taso tare da haruna suka zo suka sami fir'auna a fada wurin mulki ya zauna an kewaye shi da ya zo sai ce to shi kenan fir'auna ni yanzu Allah ya aiko ni wajen ka ni annabi ne wa rasulna Musa bi ayatina annaka la yaqama kam la tuma ti la nur wa zakar bi ayatina na fi zalika la ayatin kullu sabirin shakur wani ce mun baka annabta mun aike ka a wajen mutanenka ka fiddo su daga duhu zuwa shiriya ka tuna musu ka gaya musu rana na Allah shi ne ranar alkiyama ka yi musu gargaɗi in haƙƙi na sarauna in na waɗanne mu a ke ka je wajen sarauna don sarauna ya yi girman kai sarauna ya ce shi Allah ne don haka mu a ke ka kuma ga haruna ya raka ka tirani in ya haku ayyuka zai ne ina jin tsoro su karya tani ya ce ke kana aiki ka suna zuwa sarauna na kan gado da zuwa mai musa sai ce Allah ya aiko da wajen ka ni manzo ne zuwa gare ka Allah ya aiko ni a lam takun fina walidan wal bisa fina min umrika sinin wa fa'alta fa'ataka alladhi fa'alta wa tabala al-fajri Musa ba nan ka tashi ba gidan nan ba nan ka zauna ba duk abubuwan da muke aikata wanne ne baka aikata ba yanzu ne kake annabi sai ce Allah ne ya aiko ni yanzu kuma Allah ne ya bani manzanci kuma zuwa gare ka da kai dukkan jama'anka sai fara wa'azi in lokaci ya dawo gida in lokacin wa'azi ya su koma shi da haruna yanzu kan yayya ta fito fili in karamar fir'auna ke neman zai za a kashe musa da haruna tun da sun zama manzanni to kuma yanzu ne suke da matakan tsaro na ƙarshe tun da yanzu ne allah bai za a taɓa su to kullum su zo su yi wa'azi su koma kullum su zo su yi wa'azi su koma to shine rannan da fir'auna ya bushi iska tuna dai musa na da yan uwa sai ce tsaro ni aktulu Musa wale da ƙorafahu. Ku bari kansu ina so ku sabin hannu majalisa. Ku ce ina kashe Musa ba a komai, ina so ku sa hannu, ina so mutane gari ku shaida, ina so in kashe Musa don ina so kira Allah shi. Eh ya kira Allah shi Allah ne ya hana ni kashe shi. In ya isa Allah ya hana ni kashe shi. In ya hafu an yi bajin da dina ku ba. Ina jin tsoro kada Musa ya kirkita muku addini, ya canza muku addini. وأيضا في الدر فسادا إن أقول كذا على موسى بين لدى النبي وإذا الأولى ليك كنا موسى ذيك هو النبي فرعون بقى wai shi ke ganin wai annabi Musa zai kawo ɓanna bisa kaza wai shehu ke ba da wani misali ya ce wai kare ne ya zo iske motsa jaki jaki ya mutu ya kumbura ciki ya fashe da kare ya zo sai ya ci naman jakin ya ci naman jakin ya koshi sai ya shiga cikin cikin jakin ya je ya kwanta duk jikin shi jini ne ya fito amma kuma da yake jin hitsari wai sai daga kafa shi guda na hitsari wai kada hitsari ya taɓa jikinsa hitsari na jasa ne cikin da hito to wanda hito cikin na jasa shi ne ke daga kafa wai kada hitsari ya taɓa shi to shi ne na fir'auna shi fir'auna shi ke gudu kada musa ya kawo kwanaki zaka sa an taɓa ba duniya wanda ya kawo kwanaki zaka sa irin fir'auna ai babu ma wanda ya kawo irin fir'auna saboda shi saboda ɓannansa ma alƙur'ani tafiya yake da tarihin fir'auna tafiyar ke na kare fir'auna fir'auna da kake ji Allah na ambato fir'auna da kake ji Allah na ambato wani wani dan uwana ne ya kai yawo ya kai ya kai dan shi karatu me yake sai ce ina so kai karatu sosai ka samu ilimi kai ma ka zama cikin malamai don ka gani ma ina cikin ilimi sai yaro ya je karatu da yaro ya dawo sai suna hira da baban sai ce baba to kai ko cikin annabawa wane ne ka sani ya ce to ka gare na san annabi fir'auna ya wace subhanallahi subhanallahi baba tun nan bai amfani fir'auna nan yake cewa ku bari in kashe annabi Musa ina so ya kira Allah ne Allah nake so ya fito ya kare ah nan gaba Allah zai muna bayani inda fir'auna ya kira Hamana yace ibnini sarhana أو قل لي دينا واجعلني سرحا لعلي أتلي إلى إله موسى وإني نازل من الكاذبين كي أمانة لغة كنا من أوبشيا كي يجيني من طوينا سوى حوصر إلى الله موسى الله نجي سوء إلى نجيد رئي هذا سنفر أولا يا جنوة وانا كلمة يا الله كذا الله كتير سنين to a nan sai ce to ina so zan kashe musa ina so musa in yana ci da wani abu ne ya kira allah ni ko ina so allah ya hana ni kashe shi domin in na bashi za a wayi gari bautar da kuke musa zai hana ku za a wayi gari bisa kasa bisa gaba ɗaya musa zai bai da shi a filinsa shi kuma a wurinsa annabi musa ya ɓata gari ne kuma annabi musa kamar da allah ya gaya masa na kan ji ƙaumaka ne mina zulmati ila allah ka fito al'ummanka daga cikin duhu zuwa haske domin ko fir'aunan fa yana da kuma ka karkashin sa akwai gunki da yawa wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne sanan shine ka fuka ya sai ka ce ana rabbukum la ala ina ubangijin ku babba sai annabi Musa ce wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab annabi Musa ce na ne bari ila Allah na da kuma Allah ku Allah nan nawa shine Allah hukuma ba wai sharauna ba kuma Allah nan nawa shine Allah kowa da kowa to ina roƙon Allah ka kare ni daga duk wani mai girman kai wanda ka firin duk wani mai girman kai da yi da hisab wanda bai imani da ranar kiyama har yanzu nan in baka yi imani da kiyama ba ka zama mai girman kai kuma da zarar ka zama mai girman kai za ka ji alƙur'ani da kansa yana cewa wannan wuta an tanade shi ne lil mutajabbiri ga masu girman kai wa'in na tsarin na shirin ma'a masu girman kai ke ubangiji suna da mummuna makoma shi ne wuta girman kai bai da kyau ko a cikin musulunci balle a cikin addini girman kai ke hana imani da Allah girman kai ke hana abi Allah kuma kai ba kowa bane kai mutum mutum wani tsiyani mutum ba kowa bane yanzu yanzu na kake mutum zuwa jima ka tashi yanzu da safe na ɗauki mota na zan je cikin gari ina zuwa daidai asibitin nan na na sauki sai na ce wani bawon Allah ya fito nan nan farin dutse wai ya yi baki ba filatin ne ya yi baki sai suka kira shi suka ce ga sunan wawa garage ya zai ɗauke su sai ya ɗauko mashi ya kai daidai saukin nan sai ya buki bombin nan bana kuma sai ya faɗi tsakiyar titi sai kanshi ya fashe nan da na sai mutu nan da tsakiyar mutu ya mutu bai cikin coci ba ni ma sai ga na kawo ni ma na faka da yake mutane kowa tsaya muka zo ga gawan shi kwance da filatani ne sai wayar su harin gini sai aka ɗauka su waye wala muna jiran shi nan gare ni wawa ka ce to gane ya mutu Allah mutum wani abu ne yanzu lokacin da ya fito farin dutse ya san zai mutu ne in ya san zai da ciwo ne zai sa shi kokari eh karatun mu na jiya ne ko shekaran jiya kowane dan adam bai san inda zai mutu ba Allah ya koyi mutu bai san inda zai mutu ba to in ko haka ne ya kamata ko da yaushe ka zama cikin tsoron Allah ka daina girman kai a bautan Allah ka daina jin wani ilfa ka daina jin kai wani ne ba kowa kake ba ba kowa kake ba kai mutum mutum wane ne na ɗaya ne wa tsarkar kanan ne da min samsali min hama'i masnun an halarce ka ne da mani mani ko kazanta ne kowa ya san mani kazanta ne domin yanzu idan mani ya taɓa riganka kai ka wanke kai sallah idan mani ya fito jikinka kai ka yi wanka kai sallah ashe da ta sani mani nan ya fito jikinka na ce ka lasa shi ba ka lasa ba ka yadda ka lashe shi saboda na jasa ne kai ma tsamin shi kake ji to duka tsoron ruwa haka baka siya ka ba a haka da shi aka yi ka ko kuma kai waye a duniyar nan da shi aka yi ka to me girman kai me ya kawo girman kai a cikin imani me ya kawo girman kai a rayuwar duniya haka na ganin kai wani ne kai ka isa kana iya yin kaza duk abun da kake iya yi za ka yi shi ne a nan duniya a nan jami'in duniya kake iya yi in an wuce duniya ba ka yi kuma a nan duniya ma kana lokaci in kai mai mulki ne da mulki ya kare shi kenan ba ka iya komai da zarar baka da mulkin baka iya komai mulkin nan ko kai waye kana da lokaci ne ɗayan biyu ko ka bar mulkin ko mulki ya bakka amma sai guda bar guda ko dai ka sauka kan kujera ce ruwanka ya ƙare ko mutuwa ta zo ta ɗauke ka ka bar kujera yana nan kamar da amma dole a samu guda to in ko haka ne ya kawo girman kai to sannan kai talaka ne ya kawo girman kai gare ka kai talaka malamai na cewa wai mutakaddurun a ilimi wai talaka mai girman kai to me amfanin talaka mai girman kai kana ganin kai wani iyali kuma kai ba kowa bane yanzu nan da zaran baka da lafiya shikenan wa idan masa da zaran tun da ana da janni qaida na qaiman fala ma kashin nan hudu da barka Allah da kuma ila bin kullu da masawu yanzu nan da an samu rashin lafiya zai ka fara Allah wai subhanallahi Allah ka taimake ni Allah ka ban lafiya ina matsayin naka yake ina girban naka yake ina abin da kake jin naka yake duk ya kare ya kare da kaji asibiti gaba daya ruwan da ke wurin ta kan shi yake in mai kuɗi ne ba maganar kuɗi in mai mulki ne ba maganar mulki duk abin da yake ji yana kwance ga don asibiti abun ya kare wai ma tun bai mutu ba kenan ba amma ya koma ba abun da ke gaban shi lafiya dai ya dai samu lafiya shi da wai wani babban malami ne a kai in ya zo fadin sarki na wannan lokaci sai ce sarki Allah ya baka dama ka yi bayan gari ka yi tsari sai ya wuce in gari ya wani yanzu sarki Allah ya baka dama ka yi bayan gari ka yi fari sai fada wata ce kaji rashin kunya wato yare da sarki to sarki ake ce ya bayan gari ka yi fari wannan are da sarki ne duk ran da ya sake zuwa ranka ya ya fada ma wannan magana a bashi kashi mu babban malami ne da ya zo ce ranka ya dai an tashi lafiya Allah ya baka dama ka yi bayan gari ka yi fari sarki ce ku bashi kashi mu za ka zo fara kana jami'a mu za ka yi fari sai aka kama shi aka bashi kashi ana bugun sai ce Allah ka hana sarki kashi Allah ka hana shi mari nan ka dade kai hakuri kai hakuri Allah ka sake bari ya mari ya kashi shikenan sai aka fice shi sai wuce sarki sai hifari ya tsaya sai bayan ya tsaya aka yi ta fama abun to ana koyi tashi ya sarki ya to fada jama ku taimake ni lafiya ranka yake to wallahi ina jin bayan gari na jin tsari ko guda ke fita aka yi ta fama yanzu ka aka nemo masu magani aka zo aka yi ta magani abun ya gagara sarki na jiyoyi yana murɗe murɗe sarki zai mutu aka yi tuni aka rasa fiye da za a yi warke bai warke ba a sake ne ai malamin nan da muka ba kashi jiya ai mun ji ko lokacin da ake bugun shi yana cewa Allah hada sarki bayan gari ranka da ko a nemo shi ne eh ko nemo shi sarki ya sha wahala sai aka ga aka ce malamin Allah kai hakuri ana neman ka fada sai ta kawo wane ne wane ne wane ne aka ce kai hakuri da aka kawo shi fada mana ne ga sarki nan kwance ba lafiya bayan gari ya ki fita ne bayan ya ki fita sai ce a aka kai ne wane ne wane ke malam kai hakuri aka sai ya ce abu guda zani in sarki ya bani kujerar mulkin nan ni ne sarki to zai bayan gari ya yi zani sai ce na baka wallahi na sauka na baka mun zai samu yi bayan gari na baka malam na baka wallahi kuna da malam ku azaka malam kan kujera sai aka ce malam zauna kan kujera sai malam zai zauna kan kujera sai kuwa zai faɗi ran kai da malam da yau kai ne sarki sai ce to Allah ka ba sarki dama ya bayan gari imani sai sarki ya je bayan gari sai ya yi tsari sai samu lafiya sai ya dawo falo sai shi ma zai zauna sai malam ya ce ni mukamin da kashi da hifani na fi shi daraja dawo ka kujeranka me zai da shi abin da ka zaɓi ka ci da hisabi bisa gare shi mukamin duniya mukamin banza ne don ka hau sarki ni ba abin da ya dame ni sai ma da wuce abin a'a ka ci da hisabi da shi ba eh yanzu ko shugaban kasa aka ce a rike hisabin da kashi ko ya fakku jera wani zai zai ga kujera zai ga kujera ba ok ya tuwa shi kashi da hisabi ya yi kujeran kenan to duk duniya mulkin duniya ya kafa kenan amma hadi ya ci ne illa la'ib wal hawl wasanni ne kawai cikin duniya babu komai cikin duniya sai wasanni to yin kuma haka ne ya kawo girman kai yanzu nan kai din da muke magana kai ma yanzu nan kada jin bayan gari aka rike ba a bari kayi ba sai an hada da su asibiti sai an faɗa da allurai da abubuwa wayo an in kuɗi ne kamance da su in wani mulki ne kamance da shi a dai bari ka samu kai bayan gari to balle lafiya to daga kowa ya kiyaye Allah ba a yi ma Allah girman kai ba a yi ma'alla to kai ma'alla girman kai kai kai kanka Allah ne zai yi ka fa sannan kuma ka gode ma Allah a bisa ni'iman da ya maka ko bai baka komai bai baka lafiya lafiyar da ya isa akwai wani gidan tarihi na nan Zaria wallahi da za a ji a buɗe maka gidan in baka da ƙarfin zuciya bugun jini zai buge ka faɗi za ka ga mutane wasu irin halitta ka ga mutum kamar maciji ga wani kaman kwado duk da aka haifi jarirai sai aka yi wurin irin wa'annan masu jin halitta ka ga wani kamar su wasu mutane ne haka aka aike su sai aka yi su wannan gidan tarihi a jiha tara in ka zo wurin ka ga halitta sai ka amince da Allah ba mutane ba kuma halitta mutane ne to kai ko dinai da Allah ya kafa yayi ka da idanunka yayi ka da kunnuwanka yayi ka da komai ya kamata ka gode ma Allah to kuma baka gode ma Allah ba sai kana ganin kai wani kiyani har kai kana da abun da za ka yi me za ka yi tun da ka mutu tun da ka mutu ka zama musulmi kowa bai so ka gidan ku ba kowa bai so sai ka janci a ai maza ba za a gaya ba liman ta irin nasu liman eh wallahi gidan mu abu yana can aje to liman kayan ku ne kowa bai so mu sai kowa bai so mu sai liman liman ne zai ce a kira ladan a kira wani a kira wani ya zo to liman ne za ku taimaka muku da shi ruwan zafi sai a kawo ruwa su shiga ɗaki su liman su dan wanke sama sama masu gidan kowa ya gudu kai ke da gidan nan matanka da ƴaƴanka ne amma kowa ya gudu sai su liman za mu sa ma din kafari sai ka ja ce to a ɗauke shi a tafi da shi da a ko ka a fito da kai waje su mutanen gidan matanka ko guda ba ta ba ba ta ba so ka gaggawa yaran ka ma an kwashe su an kai gidan makwabta an tara kada su gaggawa babansu suna yaran na gudun uban mata na gudun mijin shi ke sai a ɗauke ka su liman kada ke iyawa su fita da kai bakin daji ko romi mulkinka ko romi kuɗinka ko ni mukaminka wata rana ba zan manci maganan ba akwai mai martaba nan sarki yana da wata yarinya ana karanta Hanifa ranar da aka daura auren ta lokacin Buhari ya zama shugaban kasa ba Buhari ya zo manyan sarakuna sun zo duk sun zo ranar Juma'a nan ne wa'azi a masallaci to aka zo aka daura aure bayan an gama an sallami baki kowa ya tafi shi sarki yana zaune gindin itace sai na zo na same shi karfe biyar shi kaɗai yana zaune an kama masa abin sha bisa tebo ya zo na gaishe sai muka zauna sai muka fara hira domin muna hira kowane irin hira da shi sai ce malam sai ta ce ranka ne ya ga taron da ce wallahi ranka ne taro ya yi shawa sai ce ka sa abin da nake tunani ranar nan na ce zaki ya ce lokacin da muka fita gidan ga da su sarkin bisa ya cimfe da manyan sarakuna ya ce sai ina jin jiniya gaba wiwi bayan wiwi sai na ce Allah sarki yanzu wata rangawa na za a ɗauka a kai masallacin na aji a yi a tare da jiniyan nan wallahi amma ban sai dade to ne kawo magana mutuwa yanzu sai ta amana sai na dole magana mutuwa ya ce tun da muka bar gidan nan har masallacin nan tunanin da nake kenan cikin mota cewa yanzu wata rangawa na ne za a ɗauka ana jiniya wi wi wi ya ce a ji a yi sallah a ji a yi ka ji ko Allah eh ka ji ko Allah duk mukamin da yake bisa da duk kujerar nan mutuwa ne yake hannu kuma haka ɗin aka tsari sai ka sha ɗauko gawan daga iyakot wi wi wi wi an kawo fada wanda da in ka ji jiniya shi ne ya sauka da tawaga to yanzu gawan ne ya sauka kuma ran da ya giya ni ran laraba ya ce malam sai ne ranar mahadi zan shigo kan ji in Allah ya yarda ranar asabar ko juma'a zan sauka Abuja amma ranar mahadi zan shigo kan ji dan ce Allah ya kawo ka lafiya mu ko muna nan za mu tarbe ka ya ce insha Allah sai na shigo kuma ran lahadi aka kawo gawo ran lahadi aka kawo gawo a shi kurma da shigo kan yin to in dai haka ne duniya take to me amfani rayuwarka da har za ka zo ka fata tsakaninka da Allah yanzu shi inda bai gyara tsakanin shi da Allah ba yana can fa yana can amma da yake ya gyara kullum tarihin shi ake kaga ce kutu da yake riki wallahi da yana nan da barku ta canza da yana nan da mun yi dadi dazu dazun nan muke hira da alarama ya ce min da mai marga ina nan nake gani ina Abuja sai dai kuna yin ne tafi don wallahi da ban ka ga alarama da mun muke hira nace ni da ina Abuja to ni yayi min alƙawarin wani babban mukamin da zai neman min a Abuja da ni ai wala sai da kutu tukan jirgi to duk irin sanan da yawa to amma kaga Allah da ikonsa da mukamin da girman da koman ya tafi to amma shi sa'an da ya yi dibin ranar da ake tafiya da mulkin kuma shi yana tunanin lahira ga mulki ga jami'an tsaro ga kuma da kowa amma ya ce min tunanin da yake yi wai wata rana haka za a ɗauke shi ana jiniya a ji a tafi cikin kamar kuma tabbas haka ake kuma tabbas haka za a yi ma kowa to idan shi yana da wannan kujera na mulki da ake ganin duk wanda ya haushi ranar ne zai zama shedan wanda ya zauna kan kujera ranar ne zai kangare ranar ne zai ki Allah ranar ne zai ki duniya ya ki kowa da kowa sai kanshi sai ga shi shi a lokacin yake tunanin lahira a lokacin yake tunanin Allah shi da mun so Allah ne to irin wannan rayuwa ake so kowa ya ya zama to kana da rayuwar da ko da yaushe kana cin Allah tare da kai shi ne ake ce al-muraqabatu ma Allah da'iman ya zama to kana muraqaba tare da Allah ko da yaushe amma ba wai ka dauki wani gawo ka dora kai waye waye dole da ka mutu an gama da kai ko mai mukamin ka daji za ja bin ka bayan kwana uku idan mata ka tayi mahaifi sai ka nemi malamai malami wallahi kwana na uku ina mahaifi da mijina a taimake ni fa in ka gamu da malamin kwarai ya ce za mu miki addu'a in ka gamu da malami na banza ce a ba lafiya ai dole ka samu rago ko ki shi to ta ga tafi ba don ta neman rago ba to ka ta wani hanya ya gobe kenan wai irin ta ne ba tare suke kwana cikin farko ba amma yanzu mahalci shi kai ma kuma tana tsoro a raba ta da shi kasa ta gidan shi a wani mahalci to wannan da zai shigo da dare sallama mata ba mahalci ba ya kenan akwai ki kila ba ita ba har kuma bauta ba mai tsayawa ba wanda zai tsayawa wai wai wani bawan Allah ya rasu ya rasu muna gana muku tare da shekaru ya rasu kam da magariba mai aka yi magawan wanka sai aka ɗauki gawan aka sa cikin ɗaki aka ce a bari sai a yi sallar magariba to irin bukokin nan ne da sai an duka a shiga to an gama sallar magariba an fito masallaci sai aka ce to a ɗauko gawa a yi sallah to sai liman shi ne zai shiga ɗaki kasan liman ya fi kowa imani liman ne zai shiga ɗaki ya turo gawa a hindu ashe lokacin da ake sallah farawo ya shigo ɗaki da farawo ya zo yana neman abin da zai ɗauka bai samu ya ɗauka ba an gama sallah a hindu kaga farawo ba da mai fito waje sai farawo ya koma gehe ya naɗe sai samu katako ya rika kaga duk wanda ya shigo ba su shiri da farawo kuma gagawa a je. To shi liman sai aka shakar muka mato a shiga a turo gawar sai liman ya duka su ya shiga. Da farawa ya ga liman ya shigo da kai da farawa ta da kaka ku sai buki liman a kai kama. Liman sai ya wace shi an fara ibadi. Yanzu kan wace sai an fara ibadi. A yake an fara ibadi amma wani riwaya cewa ya munkarun su riga munkarun da shi suna wuri. Ana ayi halin da liman ya ji gudu. ya kusa da mu ya kawo gudu cikin gawa sai ce wannan fara yi sai kuwa buɗa ba mai tsayawa an fara yi sani ba zai tsaya amma duk wannan da zarar kana da gaskiya kana da tsoron Allah kana da kyakkyawan aiki duk wannan ba ka fara gaban shi har yau ba ku wani kisa wani bawan Allah ne rasu sai aka je jana'iza da daddare haka zai ga nan da aka zo makabarta sai wani ka san makabarta in ga rani ne kabari ya kai karfi a yi na a gaji sai wani bawan Allah ya gina kabari ya gaji sai koma gindi ice ya zauna sai jingina baya sai kwana ɗauke shi su liman su ladan da sauran mamu sai an gama jana'iza shi yana can gehe yana kwana cikin gudu bayan an gama sai aka yi addu'a an gama addu'a kasaran kullum yana kwana in za a makabarta ka lura za ka ga liman ne gaba in za a dawo kuma shi ne gaba shi liman bai karɓi a kasar dawa a bai yadda ba yana can gaba yana ku zo mu je ku zo mu je kuma kuna na ɗauke da gawa kuma in ba fito makabarta shi yana gaba yana ku zo mu je ya riga ya yi to an fito wannan makabarta liman na gaba mamuna fi sa sun fita makabarta sun kai kaman can sai ne kwana ya falka ko da ya duba sai dan shi shi kafurkura ko ina kabari sai ga toci na daita sai ni ke tsaye sai ke liman kujira ni sai mai ce kujira shi da ya tashi yake gane ya taso ku kira shi abba malam zo ka ji tafafa ganye kawai ake gudu in wannan in ba yayi nan in wannan in ba yayi aka yi ta gudu malam ba maganar sai wa zai tsaya shi ko yana biyo shi da gudu yana kun Allah ku jira ni ana tafa ku jira shi gane ya taso ba wanda ya waiwaya balle ya gani shi gawa ne a'a mai rai ne ba wanda ya waiwaya malam aka yi ta gudu ta tashawa wannan ya faɗi ya tashi kowa ya kawo gidan shi kacca duk wanda ya zo sai shiga cikin gida duk wanda ya zo sai shiga cikin gida idan mata ta ce lafiya ce ina lafiya mun bi ne ya taso kowa sai ce an bi ne ya taso to duk aka zo gida an gani shi kuma kaga ya kawo gida da wahala to duk wannan da za samu tasfiyatun nafsi to idan aka je a nan a nan ka ne koko wani kauye da kusa da kaya wani bawan Allah da tijo ke babu labari ya ce wani yaro ba shi ya rasu sai suka je aka gina kabari aka yi yawon wanka aka yi sallah aka ɗauko gawan aka kawo bisa kabari za a gine gawan ya ce sun aje gawan sun shiga kabari a share kabari sai gawan ya tashi zaune da ya tashi zaune sai ka ce ga babana nan cikin wuta ga babana nan ana mishi azaba ga babana nan cikin jahannama ana mishi azaba ya ce ko da ya tashi zaune kuma mace wani sai buɗa ya ce sun uku suka tsaya sun uku suka tsaya suna kallon shi sai ce ga ba wani na ana mishi azaba gane cikin wuta sai ya koma ya faɗi kuma sai mutu ya ce sai suka ɗauke suka faɗi cikin kabari shi wannan da ya tsaya ai ba ƙarfi mukami gare shi ba ko eh yanzu kunan da nake gani kunan kun je makabarta gawa ta shi domin ai ba shi kare ba a gawa ba sai ai wasu kawo ke ba don wani ma sai shi ya shigo gari bai ma sai ya kawo gari ba lafiya ina lafiya ga gawa sai ya tashi rauni amma wannan ka samu tafsiyatun nafsi kamar da shi wanda ya tsaya kai ma sai ka tsaya gami ne ai ana magana da gawa ana magana da gawa sai yau ake kawo gawa kan makabarta sai a yi magana yayi magana kuma a yi magana da shi amma ko ka san kai ma an ba ka shirya na Allah to na Allah ma da ke zuwa tambayi gawa wani ba Allah yake je makabarta ne ya yi magana da gawa da ke cikin kabari ya labarin kabari kawai abin ba su abin ba daɗi a karanta wajen labarai kaga wannan ya irin wannan kafin da takawa ya samu Allah to irin haka ake so kowa ya samu Allah yanzu ban to kana gari da mutuwan da rayuwar duk daya eh wanda kake nan ka ji lahira ma sai ka fi jin daɗi to haka ake so kowa ya samu jama'a idan Allah ya kai mu ranar Lahadi gobe Juma'a a sallar Lahadi za mu je tsohon dogon gari a ranar nan za mu yi tafsiri kuma mun gaici kowa da kowa duk shekara muka yi mu yi tafsiri sau ɗaya to sun roƙa kuma za mu ji ranar lahadi Allah ya da maza da mata kowa ya tarbe mu a wurin insha Allah
Alhamdulillah na saka alkhairi Allah maka da lokaci ya zama bada ikon zuwa. Tun ba da kuma da kawo da zaru da yadda hukuncin zuwa mata masallacin juma'a na ga wasu mata suna juma'a eh mata na zuwa juma'a amma yarinya wata bata fara al'ada ba da tsohuwa wanda ta wuce al'ada su kada ka yarda su je masallaci amma duk masu da ke al'ada shirya musulunci ne da ta je masallacin juma'a ba haramun ne zuwa ta masallacin juma'a Ana cewa ayi mar'atin a ta'ar zaujaha wata nafi baitiha فتح الله لها أبواب الجنة تدخل في أي شاء في أي ما شاء في أي شاء النبي يأتي دوما تتحيي يا جميجين تا تي أما ديار تكين ناكين تا ناكين تا النبي يفني يأتي رانا القيامة الله بني متى قوفا تنا بدا تفهم تشيلة ولا تفهم ما تشتكين لذاتي صلى ناكين تا يتلادا إن ديبا مكة بني قومة جنة جد دونيا ناكين تا يصلى فإن تيجي ناكين تا يتلادا da ta je masallacin juma'a ta yi sallah tana mai al'ada gara ta yi sallah a zafar cikin ɗaki da ya lada kuma Allah ya karɓar sallah Allah bai yadda mace ta fita da je masallacin juma'a ba sai mutum biyu yarinya karama da bata fara al'ada ba da tsohuwa wanda ba a shawanta sai ranar sallar idi sai ka ga su sun yi kwalliya wata mata sa kuje wata mata sa wando wata mata sa skirt wai kuma gaban maza za su ji suna wuce wai za su yi sallah wannan ba sallah bane neman zurubi ne da ya sa mazaje wahala wannan ba sallah bane ba sallah bane wannan barna ne kawai ba inda Allah ya ce ba ta yi wannan wata man kaga shigar da za ta yi sai kayi mamaki wai kuma gaba maza za ta yi wai ta zo sallah wannan ba sallah kika zo kin ne zo kamfe
Allahu akbar Allah saka alkhairi a tafi na gana cewa karfin lafu mutum da wanda yake sata to sai ya tuba sata bai san iyaka bai sata ba mutum da ya tuba karfin lafu zai mai zai mai ma kowa abin da sata ne ko ya zai yi a'a kai ku iya maima kowa kuma sai a kama shi shi ma ya je ya ce musu istighfari ba na bayar shekaran jiya ba in ka cuci mutum istighfari za ka yi masa istighfari da za ka yi masa shine Allah zai karfi tubanka sai ya yaje maka ranar kiyama idan aka bashi ladan to sai ya so ladan fiye da abin da za ka bashi saboda haka istighfari zai iya yi kai amma ya ce mai da kayan subhanallahi ai wani ya kama shi kuma dinga bugun shi shi ma nan kuma ai sai ya balla balle ma ka ce misali da ku ne saka ba ya je ba sa kawai tuba ga Allah ya ce ka istighfari ranar kiyama an ce ya biya su da lada to wannan istighfari da dan zaɓi ba biya su da shi amma saka ba da kyau kowa ka saka saka haramun ne alqur'ani ya ce duk wanda ya saka a cikin shi asalihu wa sarka taqwa wa ajiyuma ya zani ma ka saboda kana da Allah kuma da haka din ake da duk duniya ko ya farfata amma wai don karau ya saka a dindike shi ko fara ya sata masa ɗaurin rai da rai ba za su bari ba don ba haka Allah ce yi ba da an bi maganar Allah da duk wanda ya sata a cire hannun shi a kai ubanka mai hannu guda barawo ne to da gidan ba mai fatan gudan shi ya sata ba ubanka da kakanninka duk barayi ne hannunsu da kaga an yanke wurin sata ne to duk ba wanda zai yi sake irin wannan da kowa ya bari kamar da Allah ya bari sai da an bari duk dokar da Allah ya ce ai in an yi dokar to za a samu tsira amma ba a yi dokar ba duk wanda za a yi ba zai yi ba ya sa kaga ana tafa tafa ce da ba kashewa ake ba ko hannu ake yankewa ya zama tarihi ba yaron da zai yarda a ce ubansa da guntu hannu farawo kaga shi yaro zai yarda ya fata shi sannan su bi da gidan kuma zai kiyaye fata daga fata ba ya da kyau a bar fata a bar fata cikin dakuna na uwaye a bar fata na makwabta a bar fata gaba ɗaya don aka ɗan fara da fatan kuɗin tsohuwa mama ka ta sai da kamu ka ɗan cire ɗari biyu ka je makaranta ka cire naira ɗari ka je makaranta shi ma sata ne ba da kyau haka kuma idan tsoho ya aje kuɗin shi cikin aljihu a daina kwalkwalewa shi ma sata ne daga na ake farawa shi ma ba da kyau dan idan mutum ya saba da irin wannan shi zai sa ya inda zai fara sata ɗakin abokin shi in ya je ɗakin aboki ya zauna ba sai ɗauki to daga ranar kuma sai zai koma yana yi kusa da kusa kusa da gida har ya fita waje kaga ba da kyau ya ɓata kan shi ya ɓata zuriyar shi mahaifiyarmu da ta haife mu kullum sai ta ce wani duk abu na za ku duniya kada ku yi fata ta ce idan an kama ka da matan wani wannan sana'ar maza ne ba abin kunya ba ne don an ce kai kwarto ne sana'a ne irin na maza ta ce duk rikicin da za ka yi na bashi ba abin kunya ba ne duk abin da za ka yi na faɗa ta ce ba abin kunya ba ta ce amma sata abin kunya ne daga gare ka har zuriyanka saboda ka sata baya da ke kowa ya faɗi ma kowa na yi duk wanda ke yau ya tuba da Allah kada ƙara yi. Alhamdulillah. kakan ga tumaki sun bi juna da yawa da awaki suna ta kiyo yanzu fa an daure su an kai su kasuwa masu gwajin dare kaduna fa farawo zai je da dare ya saci akuya sai ya goya ta tsani ya hita dan kan sai ya goya kamar ka goyo jariri ya kawo hijabi ya sa idan yana tayya masu fatiro su gani daga yana cewa na mun fito za mu je ko asibiti jariri ba lafiya kuma akuya ne sannan wani sai da mu da jami'in tsaro kai ina za ka da yaro haka sai ce wallahi ina so in maza maza yaro yana fama da rashin lafiya ne sai ku ce eh okay a cikin ya ko wannan wani irin jami'in ne
Alhamdulillah na fara alkhairi. Kuma da gana cewa malam da Allah ina son in san sabon ban kwanan da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya faɗi kafin ya koma ga Allah.
Ya san me?
Sabon dan kwana da yayi ya faɗi kafin ya koma ga Allah kamar wasu ci ke.
To to in na karanta za ni addu'a
da suke da sai ya ta cika wuri gobe sauran tambayoyi mana ai yana da amfani na'am da kira da amfani ya karanta sai a cika sauran tambayoyi gobe
manzala ta daga salama fiye da yi yana makka ya je ya je hajjin karshe aka saukar masa da al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga nan sai karanta masa sahabbai sai sai na maka ya fara kuka yace inna allaha hayyara abdan halar duniya au ma indahu Allah ya ya ba wani bawan zaɓi bisa ga duniya ko abin da ke wurin Allah shi ko bawan ya zaɓi abin da ke wurin Allah sai sai na baki da fara kuka Sabda, yaya annabi ya yi magana kana kuka ya ce ayya ai shi ne bawan da yake faɗi ne shi ne wanda ya zaɓi wurin Allah tun da kula zaɓi wurin Allah tafiya zai yaba mu to daga nan ya fara rashin lafiya sai ya dawo ayin da aka sauke masa na karshe gaba ɗaya shi ne wata koyo ma turja kuma fi ilalla shi ne ayin da ya sauka karshe a cikin alƙur'ani to ya sauka malamai sun ce ranar litinin talata laraba alamin ciwo ya yi tsanani to shi ne ke a kawashin masallaci ya yi hudu ba sai aka kawashin masallacinsa kansa na ciwo ta aka ɗaura masa wani kyalle a kai sai ce to a tara sahabbai sai aka tara sahabbai sai ce ni annabi ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku annaba wanda aka aiko gabanin na su ma sun tafi ni ma annabi ne ni ma zan tafi ni zan tafi amma Allah na nan da'imu Allah rayayye ne bai zuwa ko ina Allah bai mutuwa saboda haka tun na ko ni annabin ku ne in na tafi in ba ku kan kajabin nan da kuke kowa ma zai tafi kullu na zai tafi mace kowa ma zai tafi kamar da annabawa wa'ancan suka tafi haka na kuma annabi zai tafi saboda haka na daya abin da nake muku wasici ma da tsara qur'ani wa da tsara tsara qur'ani ina muku wasici akan su su ke dauke da sakon da Allah ya bani ku kiyaye su ku mutunta su ku girmama su kada ku saba da mahalarta da qur'ani yace na biyu ina muku wasici da malamai ku girmama malamai su suke isar da sakon da Allah ya aiko ni ku karrama malamai ku mutunta malamai yace na uku ina muku wasiki da bayi yace bayin ku mutane ne kamar ku Allah ne ya mallaka muku su ku tausaya musu ku yi musu jinkai kada ku dora musu aikin da ba su iyawa yace na hudu ina muku wasiki da mata mata Allah Allah fi ahlikum ku ji tsoron Allah a cikin matanku ku ji tsoron Allah a cikin matanku kiyo ne aka ba ku kuma Allah zai tambaye ku ran tashin kiyama duk da ya ba ku kiyo sane zai wasiki akan yaya sane wasiki sauran abubuwan da ya akai ranar alamis kenan ranar juma'a ya dawo gida an mai da shi cikin daki ranar juma'a yake ce a je a yi sallah ranar juma'a ne yake tattara na umar ya kawo takarda ya rubuta musu wani abu wanda umar ya ce a kada a bada takardar a bashi kawai kada a rubuta ya ce na so rubuta muku wani abu na sai umar ya ce kada a bada to ranar asabar ya hito har yau an ya zau an azabta kujera ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya yi hudu ba ranar asabar ranar lahadi bai fito ba ranar litinin sai ciwo ya tsarin ranar shi ya ba duniya sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya yi wasiki akan madrasar qur'ani ya wasiki akan malamai ya wasiki akan mata ya wasiki akan bayi ya wasiki akan yaya Allah ba mu lafiya da mama lafiya Allah ya sallah lafiya Allah wadata mu Allah ni'imta mu Allah azurta mu Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu iya mu da kakanni mu Allah ya gafarta mu malaman da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ka ga dukkan ibadu mu Allah zama da kasar mu lafiya Allah zama da kasar mu lafiya Allah zama da garin mu lafiya Allah ya kiyaye da dukkan bala'o'i Allah ya karmi da dukkan musibu Allah ka zama ka tagar kafe Allah ya karba mu da babu Allah ya karba mu da kunci Allah ka wadata mu Allah ka ni'imta mu Allah ka azurta mu Allah ya kama mu Allah ya dafa mu Allah ya iya mu Allah ya ba mu lafiya marasa lafiya Allah ya basu lafiya duk wanda da lafiya Allah ya bashi lafiya na gida Allah ya basu lafiya na asibiti ma Allah ya basu lafiya alfarma manzo Allah muna yi malamin su ba zabar mai addu'a Allah ya fara mu da alheri Allah ya kare mu shi ya kiya mana shi muna wasu ma Allah shi ya bu addu'a da mana dogon gari kullu yana mana hikima Allah ya saka mu da alheri Allah ya biya bukatunsa Allah ya kare mana shi Allah ya kiyaye mana shi alfarma manzo Allah akwai bayan Allah da suke mana hidima kullum muna faɗi Hadiza daga Kaduna da kannanta da yanyanta su mana hidima Allah ya saka masa da alkhairi Hajiya Abule ta mana hidima Allah ya saka masa da alkhairi Basiya mu Usama ya mana hidima mai yawa Allah ya saka masa alkhairi akwai wasu ma da suka aiko da sunan su bai iso wuri na ba kafin sunan ya zo Allah ya saka masa alkhairi dan da Latima ma ya aiko da nashi sako a wannan hikima dukkan ƴaƴan ne makkaza ta cikin barbu sukan aiko da su ce ai ma baban su addu'a sai dai wanda bai aiko ba amma duk wanda ya aiko ya aiko da ne ma baban su addu'a kamar ita Hadiza kamar ita Tiya Abu da kamar ta dan kamar shi dan Latima kowa ya kawo hidima ne ai ma baban addu'a to kamar da suka tuna uban suka ce ai masa addu'a su ma Allah ya ba su yadda za su tuna su kamar da suke tausayi uban su ma Allah ya ba su masu tausayi su muna da ɗan galaci na kaya mamma ya aiko da kuɗi jiya ya ce a mana martaba addu'a shi ma Allah ya saka masa alkhairi saboda haka Allah ya biya bukatun duk wanda ya taimaka muna cikin wannan tafsiri da kwamitin da ke hidima Allah ya saka ma kowa da alkhairi alfarma manzon Allah muna yi ma mai martaba sarkin bargo barista sani harin sani addu'a Allah ya kama masa Allah ya iya masa Allah ya dafa masa yana London Allah ya kawo shi gidan shi lafiya Allah ya tsare masa ƙasarsa Allah ya tsare masa masarautarsa Allah ya kiyaye masa kujerarsa kamar da ya babu lafiya Allah ya sa zai iske mu lafiya Allah kuma ya sa a yi sallah da mu da shi lafiya alfarma manzo Allah muna ne martaba sarkin bargo halin kan turuwa zuwa Allah ji kansa Allah ya hamshe shi Allah ya sa ya huta Allah kuma ke tsakaninsa da bayi Allah ka biya masa abu da ke tsakaninka da kai Allah ka yaye masa Allah ka haskaka kabarin sa Allah ka gina masa gida aljanna Allah ka ba sa mata na aljanna da kake matan shi na duniya ka ba shi gida aljanna da ke gidansa na duniya ka ba shi mulki wanda ya fi mulkin sa na duniya Allah ka yi masa haka alfarma manzo Allah muna fata addu'a mata Allah ya saka muku da alheri hidiman da kuke yi na sahur da buɗe baki Allah ya saka muku da alheri Allah ya raya muku ƴaƴan ku Allah ya ba ku gida aljanna kuma kuma dai kai Allah ma zai ba ku kuɗi da yawa Allah ya ba ku kuɗi kowace ta je maka tana haƙuri Allah ya kowace ku ta zamo hajiya mutuka Allah shi muna ka alfarman manzana ina ma yan kabo kabo a zuwa yan kabo kabo Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya kare kadara Allah ya kare tsantsai amma duk da haka kuma don Allah rinka tafiya kaɗan kaɗan ina jan ko ne don Allah rinka tafiya kaɗan kaɗan a daina gudu da yawa baya da kyau wani bi ma an zo ba take mota a baya da kyau shekaran jiya wani ya ba take mota da nace da na azamin da ta ina la don na azamin ta yake nan sai da ta kalmar shahada to dole ne ka tafiya ka danka dan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق نصر الناس بالحق والحادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين